الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon haɗuwa wannan makaranta domin wa Allah godiya kan neman lafiya da hankali don mutumin da Allah ya ba shi lafiya da hankali to godiyar da zai wa Allah ta ni'imar wannan abu guda biyu da Allah ya bani shine zai nemi sanin yadda zai yi bauta wa Allah yawa idan abin da mutum ya yi mantuwa annabi ya roƙo a yafe mana a yafe mana abin da aka yi kuskure ga abin da zai yi wani abu ya faru da ba shi ne niyya ba annabi ya yi roƙo wannan an yafe mana abin da wani saka dole ya barazana a rayuwarka ko makamantan haka ya sa kai tilas annabi ya yi roƙo an yafe mana amma ban sani ba ba cikin ilimi ba ya cikin ilimi ban sani ba to baka sani ba ba sai ka je ka dan ba eh yanzu kamar masalan misali yanzu idan an rubuta numfashin ai ko numfashin aka rubuta ko kuma rubuta in an hana fitsari nan an ce tara ka zo ka ga wani fitsari a wurin ka je ka tsula fitsari ya kaje ya kaje ka ce aka je aka je an hana daga gida fitsari na gani a ce an karanta na kace ban yi karatu za ka je ka Ruwan ne ba za a ci talar kwa ba ne. Inda za a kyale ne wannan. Wannan da ni ban yi boko ba da za a kyale shi ba za a ci talar kwa ba. Nan gaba za a yi da ba. Ya wata wani wai ya manta a takardar haraji. Yake wai aka ce a irin sa ake nema. In da ma kowa ya wato da wa la mu kama. Na ga ga ga mana. Babu ne. Eh masu kama haraji ne. Eh Allah kawai. shi za mu ji Allah godiya da ya ba mu iko a haka haɗu a so ake yi musulmi a cikin babu a iya ragwantaka kada kun arba'in da biyo ko tambayi wani abu na addini ya jama da abin da ya sa ko kullum yin ke ban gane ba za ka iya kare abu ba ko mun girma malama gwamna suna gaban so ake kai kan bai kai ba shi da ma ilimi bai isa sai abin ne yake jin karfin ka ko ka rasa malami a kusa ko ka rasa dama wanda aka je wajen malamai ka karo sai ka gura kare ga na baya abin da Allah ya yi yawa to saboda haka wannan ke to kaga idan mutum ya rayu a kai to wala Allah a inda bai iso ba sai a yaji masa saboda ya biyo hanya da an kare shi ba sun yana da ya sai ya tambayawa a mu yanzu da muke addini galibi yanzu kun ga jama'a abin akwai abin tsoro kai baka iya ba fa kana tsoro a kanka ko kai baka iya ba amma wallahi yake wani kwabo ta kalan arwala na ran da Allah zaka je ko a gidansu ake karba wala ka je ba to me ka auna rubin tamama da Allah ta waye al'amul aiki yi gudu da yawmin juma'a ta awan kan juma'a wannan kauci ne amma zai san da mu ya awan kan juma'a me matsayin sa hadathani yahya an malikin yahya zan ta daga malikin an tumayyin daga wani mai suna tumayyu tumayyu ana sa mata da namiji kasan larabawa sun nufa kashi uku akwai na maza zalla irin su Muhammad ko Ahmad ba mace Muhammad ko Ahmad an ana ji ko akwai na mata zalla irin su Aisha da Hamza ba nan Aisha ko da wajen Allah ko da wajen to amma akwai su na maza da mata irin su Muhammad ne amma da mata ma suna ma to su ne su ga mai da maza da mata kuma yana da shi da su ma ba ta duniya mm ta suna da gaske irin su salamatu na ga salamatu ai salamatu ga riga da wani ya dan waya sai salamatu mu je ko mhm to shi sumayu maulan abubakar ne dan abdurrahman yake ya jo da san abi salih samman daga wani mai abi salih samman ana bi hurri abi salih ya diga abi hurra yace ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana ce malik ta sala yawmal juma'a wanda ya wanka ran juma'a gusalar janabati kalan yadda ake wankan janaba su maraha sannan da biza wasu ba sa yin wankan janaba da sabulu ko abin da ya kamata wannan saboda haka shi irin na janaba su maraha da biza da ula cikin sa'ar farko ya zama na kune sa'a masu tafiyan farko za a rubuta masa lada maka anna ma karaba barnata kamar ya samu raƙumi katon raƙumi ko raƙuma ya yi sadaka da ita saboda Allah na neman kusanci da Allah falallan wankan juma'ar da siya da wuya haɗe ai wanka a manka da da wuri kaman ka ba da sadaka raƙumi duk ga wannan wata falala da aka bai talaka wannan mai kudin ma za a iya zuwa lahira bai taɓa sadaka da raƙumi ba sai ga talaka a wankan juma'a an ba shi ranar lahira da yake bi ladan ya yi sadaka da raƙumi kasu wannan gada ba a da ake mana to amara to kaga wannan kamar mai kuɗi kamata ya fi ka dama ma za a iya yi waran juma kai ba kai awo ba garin a gidan ka an buga waya ma an ka duba ga wayar gurgi zan sai ka gina ka to ba a hadin ba ku sai ka gina ka ma ma ta a kudin da ne abun a haka to amma sai ka ga to shi kuma tun ga abubuwan ko nama na lala a gidan akwai komai wa yake da damar ya zama su ne suka ji da farko ba shi ne ke dama ba to Allah da ba zai ji bai kuɗi ya je masallacin da farko to ba zai je ba dutsen da zaka je in dai zaka je masallaci da wuri yawanci in ka je ba za ka ga mota ba ba gane ba zo ba Allah haka ki Allah Allah haka masa da alkhairi ka gani to saboda haka wannan kenan da ma akwai su daga gudun sai da wasu mala ai kaga shi ma ta ne ma kawai gari ai amma ba su da yawa wa maraha wanda ya tafi masallaci bayan ya wanka hadisi haddisa da sa'a ta biyu wata na farko sun riga ce wa ka anna ma qarraba baqatan kaman yayi sadaka da aliya wa maraha wanda ya tafi ta haddisa da sa'a ta uku wa ka anna ma qarraba kaman kaman yayi sadaka da rago a karana mai kahora dan raga eh kalan abi baragana ko wa maraha wanda ya ta haddisa rabi'a sa'a ta hudu fa ka anna ma qarraba da jajata kamar ya sadaka da kaza ko wani zakaran kaza kaga ya fara dan dan dawa baya baya ba wa maraha wani da shi fi sa'al kamila sa'a ta biyar wa ta'alla ma qaraba bai da kamar ya sadaka da bai bai fa wannan falalan zuwa ne fa ai wanka a tabo wa za ka rajal imam idan liman ya fito fa daga gida zai zo wajen juma'a hadarat da mala'iku sai duk mala'iku su da rubuta su daina rubutun ya sai mun kula zikira za su zo su sauraron kudu ba su kan mala'iku a irin wannan ne malamai suka ce ko a jirgin ki mata ci wani ba za ka yi juma'a ba ma kana cikin tafiya kai shaf dado ina ne gani juma'a yake kusa nan nan sai ce sai gari kaza irin zamanin da ko nan juma'a da ke to karfe ne wannan ne lokaci ya duba rana lokacin rana ko inuwa ko yanzu guda duba gobe ko to daidai yanzu suke yin limamin zai gaba da zai yi ko taɗi muke yi da sai mu da biya a daji sai mu zuru ka ji fa ba ne da daga daji ba za mu ji ba dai ko to do wajibi sai mu zuru to ina wanda yake cikin masa jima da wata dawaiya kaga wannan kuku mm wa hadathani ya zantani an malikin daga malik an ibn abi sa'id al-maqburi daga zai dan baban sa'id al-maqburi an abi hurairah daga abi hurairah annahu kana yaqulu yana cewa wato yawon juma'a ji wajibun wankan juma'a fa ran juma'a wajibi ran juma'a wajibi ne kawai ko wannan mutum ba da gaje wanka kuma da kullum wajibi ala kullum mutalin duk akan kowane kalan balagaje wajibi ne annabi ya wajibta masa wanka an ce yayi wasu malamai masu dan leke leke suka ce wala Allah don saboda abubuwan da illan mu amma ne hawa kuma illan mu ne amma hakan ne amma dai ai shi kadai ne mai lamu ai ko alai yadda maka to wato mutum da ki garwa ke daga gonan su sai a sauko abu ne kawai ya zo fada masallaci ne ya yi aiki ya yi gumi ya gaji cikin umman gona ya yi dakon dukun nuna ga haka sabo ga komai ka gaye sai ya zama kamar ya ya ya kwari waɗansu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya saka wankan juma'a a ya faɗi kun falalan sa turare ya faɗi falalan a sabuwar tuɓa ya ce sabuwar kuma da ake baron juma'a fara a idin sallar azumi ko ne yana da buƙatar sabunta ko tsadan tuɓa amma ita juma'a fari take da buƙata ko da mai arha ne in muka je kan yanki yari nake tare ne ɗan ɗan dubu kaza idan barka kamar ta dubu ashirin in dai baka ce ni ko ne jamfa ta dubu uku faratu a juma'a na fi ka falala amma idi wanda ya kama ya tsada ina mai yana da shi ko to shi ya fi falaci aka fi mau idi idi na samu kama a tsada masu kyau a saka amma juma'a kan adon ta fari shi ya fi falala to ka je kai kautu da farinka ka gani a za ka je gida ka jan to ga ka je kuma kai wanka aka je kuma wankan nan ko cin abinci kana da yayi da an yi shi sai can ka ga kenan dole ka sai ka gama ko mulaka za ka masallacin kawai sai kai wanka ka ga wani bai ce an rena shi ko an ci mata karami ko an ci ya fito a dukun dukun ba kawai wani umarni kawai ya biya warkar wancan zuwa da suke da kazanda da duk kaga duk an warkar eh ya ce an yi wanka kuma sai an sa faganka kuma wankan a tara shi da daddare an yi a tafi kina magana a daji wannan wajibi ne ala kullu mudallin akan dubbala gaji ka gusulul janaba dai kaman wankan janaba ga ga zan farin lafi inna wajibi to sunna fa wa hadathani an malik ya zanta daga malik an ibn shihab daga dan shihab ibn shihab shi ne aka ce wani attajiri kuma yake gan sha'an neman sani ya samu baiwa shi ne aka ce a cikin kwana da maniya da shakurani har ya zama daga cikin malaman da imam malik yake biyowa a wurin eh malik na iya daga cikin manyan manyan malaman imam malik shi ko malik da salim dan abda je kan sai na umar annahu qala yace ya kana rajulun min asabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wataran wani mutum ya shiga masallaci daga sabon manzo Allah yawmal juma'ati ranar juma'a ran juma'a Umar bin Khattab ya kadu a lokacin Umar dan Khattab shi kuma wato yana yin huduba Magala Umar sai Umar yace ayyatu sa'atin hadihi ita mai mutum wai yanzu nan wani lokaci ne yanzu kaman kace karfe nawa ne yanzu kaga ai ya zo a makari tunda bai shigo mana lafiya wa halli mai yana hudu ba lokacin sai da Umar ne liman an gane wannan ko sai ce masa wannan lokaci ne yanzu fa kale sai mutumin yace ya amiral mu'minin ya zargi mu'mine yani kalatu min asu da ka zo ne shi kai mu nan gurin gazuwa ne suna nan wannan Allahu akbar yace da gazuwa ne daga can wata mutum ne da a filin kiran sallah ba ma zai ba samu ƙarawa ba ala an ata walla addu akan yi alwala kullum yi ala an ta walla da sai da alwala kullum ya abin da ba lokacin wanka kenan ya garzo ka ya garzo masallaci wa qala umar sai umar ya ce wal wudu ailan alwala kuma wa qad alimna ka riga fa ka san أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أنا كيف كان بعد ما جاءوا من جاوا أما كيف كان يجعل ولا كان to in dai wannan ya zo daga kasuwa ma ka san kasuwa an fiya nan kankari ake da biya an ce don mai da yawan kama ya na wanda ya zo da gona kuma ai ga ba ne saboda haka ne ka kulawa wa da sani al-malik ya zan ta daga malik an tabwa da bin sulaimin daga wani mai suna safa dan sulaimin ana ɗawa ibn Yasari ya ji ga wani mai suna ɗawa ɗan Yasari ana bi shi ibn Yaqub ya ji a wurin wani sahabi mai suna Abu da ibn Kudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah yace gudun yawmul juma'a da wajibi wankan ran juma'a wajibi ne na kullum mutalin akan dukkan balagagge ya kace ya zanta ni an malikin daga maliku annabin daga nafi'u alimin umar daga dan umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma sha Allah yace la ja ahadukum al-jum'ata jum'atin dan ku dai juma'a fali ya kada ta toyi wanka da kullu qala malikum malikum yace malik da wanda ya wanka yawmal jum'ati dan juma'a awalan hadi farkon yinin sa wa huwa yuridu bi dalika gudul juma'a da nufin wankan juma'a da shi wanda dalika al-gudul ka ga wannan wankan la da yi an bai fa ba bai zama ya wankan juma'a kamar da zabi ko da hadisi kai wanka amma ni ka wankan juma'a kai ka zauna kai kai kwanciyar ka kuka baccin ku kama rubutun ka to bai ba malike ce wannan bai ba bai ba hmm bai ba bai ba hatta ya gina lirawahihi sai yayi wanka lokacin da zai fita kuma san daga shi ya na da mallanuwa sana ki wanka a dau dun mokara abun ado a sashi to wadalika dalilin wannan ji maliki shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma Allah dai fi hadisi ibn umar a cikin hadisin dan umar ya ja a dukkan juma in dan ku zai tafi juma bai ce masa juma in zai tafi juma falle ya ga da zai yawanka ala malikun malikun yace wa maliki da sala wanda ya wanka yawmal juma da juma mu'ajjilan ko da gaggawa wato farko farko aw mu'ajjilan ko karshe karshe wa huwa yanwi zalika yana nufi da wannan gosalar juma'ati wankan juma'a ba ta bahu sai wani abu ya same shi mayan kulu wulu ahu abin da zai iya ware masa alwalata ya wankan juma'a kenan sai alwala ta balle walaysa alayhi illa alwulu ba abin da yake sai alwala wangudu zalika amudiyun anhu wannan wankan na ga ya masa wato wankan nan wato abin da ya karya alwala ba zai karya shi ba ba ma da fil insati babin abin da ya zo a yi sauraro yau maljuma da na juma walimamu ya karɓi liman yana hudu ba a da ya haya maliki aminta daga malikin ana bizina daga abizinadi an al'araji daga araji ana bi hurera shi kuma daga abi hurera anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma shi Allah yake idan kuntum nasaidu dan ga abokinka asiri suru al'imamu ya kado liman yana hudu ba yawan juma'a da tashin ranar juma'a wannan lafa da ya kai wasa a cikin sallah wa da zan ya zanta ni an malikin daga malik alimin sha'abin daga dan sha'ab an salaba abu na bi malikin alƙurabi daga salaba dan baba malik na banu ƙurai annahu akbaru shi ba shi labari anan kanu cewar su sun kasance fi da mari umar bin al-khattabi zamanin halimatu umar dan khattabi yusalluna suna sallah يوم الجمعة أنا الجمعة حتى يكوز عمر هر عمر يكوز عمر هر عمر يفتاء وإذا كوز عمر عمر يفتاء وجلس إذا جدا كان يرونا ألا من برع كان من بري وأذن المؤذنون العادة أنا يزوك إكرا قال تعالى ما يتي دقا نمكم جلنا أنا أقول مكان نونا لدى عددهم لا تنفسي وإذا ذكر المؤذنون أما دا منزل عادة أنا يزوك إكرا كما كنا الله وقام عمر يقعد عمر ذلك خطبة أن فتنا في منشو فليتكلمني لأحد بامي مغاتكم كوم وتنسيا wato kenan shi daga hawan imam mimbari zai fara hudu ba ne ake hana magana ɗalibin sahabin ya ce wa kurutun imam ya ga fitar liman ya ga dawar salatu yana yanke sallah in dai ba fara ba kana fara wa kalamu zancen da kuma ya ga dawar kalamu yana yanke magana in ya fito an hana najila in ya fara magana an hana magana an gane wannan wada da al malikin ya zanta daga malikin an abin nada daga wurin wani malamin mai suna baban nada maula umar bin ubalahi maulan wato banan umar dan ubaidullahi ne al malik bin abi amir daga wani mai suna malik dan baban amir yace annabi usman bin affan lalle sai illa usman dan affan kana kuni na cewa ya kudu da cikin kuduwarsa kala ma ya dau zalika kai daidai ne ma za a ce yayi hudu ba shi sai na zun bai karanta da wannan magana ba ila karban ne zai yi hudu ba ila kamal imamu ya kadubu ga abin da yake fada in liman ya tashi yana hudu ba in ji sun ba cikin hudu ba sai ke fada yawan juma'a da ran juma'a fa sami ku saurare shi wa an ji ku shuru fa yana domin lilmun siti ladhi la yazmu min al-hazzi wanda ya yi shuru kuma baya ma jin me ake faɗa ma yana da rabo misal ma lil mumsitu sani kamar abin da za a bai wanda yake ji ya shuru wanda ya shuru bai ji ba ma saboda nisan inda yake ai ana haka yanzu kaga wasu duk kusan kuran nan ai ba lalle ji ba balle ma an ba wuta to wanda yake ya shuru bai ji ba yana da lada kamar wanda ya shuru ya ji an gane ko ba za ga mata salatu idan sallah ta tsaya an ta an ta yan iqama fadilu suhu ba sai a daidai da sahu Bukhari lokacin shirya sahu ke an gama hudu ba an sauko sannan ne lokacin shirya sahu ba lokacin da hudu ba ne za ka a ta aika wa da sallah zuwa ba mata haka shi ke zama na kan in an daji a cika dora ne da cika ba wa hadu bil malaiki kuma da ka faɗu wani da Allah zuhu don daidaita sabula min tamamin sala yana daga cikar sallah wala yukabbiru da nan bai kabbara a da ta huru jahilin sai wasu mazaje sun zo kada wa kala wani hakika ya wakilta su idan zai da suhubi da daidai da sanfo na tukuna sai ku yi runa wani ba shi labari an karinta wata ce lalle sanfo ya daidaita a yukabbiru sannan ya kabbara sai an shiga sallah kenan haka yake ibn Usman wa da zan al-malikin ya zanta daga malikin annabin daga nafi'u ana aula bin umar ila aula da umara ra'a rajulaini ya ga wasu mutane biyu idan hadasa na suna zance ko biyu wal imam ya kadu liman na khutba yawmal juma'a da nan juma'a ana cikin haka fa ta ba kuma sai ya dauki akuwa ya dan wurga musu haka abin da yake nufi anin ko anin tuma kun shuru kun shuru wato sai musu ishara da haka wa da zani ya zan tani
al malikin daga maliku annahu balaga labari ya zo masa anna rajulan wata wani mutumi a daga yi atishawa yau mal juma'a da nan juma'a wal imam ya kadu liman na khutba wa shammadu insan da liman juma'a ya rahmuka Allah ila liman da kifar da shi Allah zalika da yin musu yadda mai da idan masa yabo akan haka wa na wa zalika da kare kara haka ya hana shi wa kara ya ta'udu da karka kara ba a cewa mai absha yana maka Allah in liman na kudu ba ya ba sai dai shi da liman ka in liman ne wani abu ya faru za a yi magana shi wannan kan wannan kuma in yi ma magana haka an san kai masa magana shi ma da ya san liman ba amma ban da wani mutum ne da ke tare wa hadathani an malikun ya zanta ni al malikin daga malik ana wata Allah ibn shahabin wato da bai sa annabi ba maliku ya zanta an ce ya tambayi dan shahabin an yi kalami akan magana yawmul juma'a da juma'a idan ana da imamu an mu'allimin ya zaɓo daga minbari kawul an yi kabira ba yi kabbara ka sallah ba a yi magana a nan ko kuwa fa kalibin shahabin ya ce la ba da bidalika babu nufi da wannan da ake hudu ba ne aka hana magana da ya fi tsanani abu na ji abin da ya zo shi ma da aka raka adan ga wanda ya rike raka daya yawan juma'a da juma'a hadathani yahya yahya zan tani an malikin daga malik an ibn shahab daga dan shahabu annahu kana yaqulu ya kaza yana cewa man adaka min salati juma'a da raka'atan wanda ka baraka a cikin sallar juma'a bai salli ne ha ukura ya sallaci wata ya hada da ita sunna wa bishi ga juma'a kai kalaman shahab ne ga abu yace wa hiya sunnatu hakan shine sunna qala malikun malikun yace wala lalka kan haka ne ma adraktu nazari ki ahalul ilmi abu da sani ibara ne a nan garin mu a Madina ce wadalika wannan abin da ya kawo haka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma sha Allah man azaka min salati raka'atin wa zikraka daga sallah fagana daga sallah da gida da cikin sallah qala malikun malikun yace alladhi yusibuhu rihamun wanda aka made shi yawmal jumu'at dan juma'a fayar kawo ya zo ya yi rukuyi wala ya kaduru bai samu iko ba ala an yi juda a kan yi sujida a ta ya kuma limamu halli mai tashi aw ya burga ma ko halli mai ya kare ma min ga ladi daga sallarsa amma da shi an na wuce wannan mutum in karin ya samu iko ala ya da kan yi sujida in ka ne galmi kalmarka ya riga ya rukuyi wala ya yi sujida za ka ma na su in mutane sun tashi wallam ya ka tambaye samu iko ba al'ajar da abin da ya sujjada a da rugal imam har liman ya kare min salatihi daga sallarsa fa inna wa cewa shi ahabbu mafi soyuwa ile ya gare ni an yi masa da ya faro salatu sallarsa zuhuran arba da dawo azhar ma raka raka hudu a bayyana mana kwarai ba abin da liman ya yi ya wuce in ya ji ma dai ba za a gani ba a sallama ba ce ba ma yace a